بسم الله الرحمن الرحيم ma ci gaba da magana a kan wayannan manya-manyan sabon shafijari har muka zo a kan magana ta muhammad saidi muhammad bugari yake wa'amma sharifin adallu amma sharifin nan babba al'arifu billahi ta'ala masanin allah maɗaukacin sarki saidi muhammad bugari ابن سيد محمد أبي طالب الحسني رضي الله عنه وهو أحد أركان طريقتنا لين إذا تشكر كنا وانا طريقتهم ومن من انتشرت على يدي أيديهم بالمغرب والمشرق يا إذا تشكر وانا طريقة جميعنا سواء أقبل دا يما وأنه انتقلت إلى السوادين da gare shi na harta wasu zuwa ga baƙaƙe zuwa gare mu وقد كان سيدنا الشيخ رضي الله عنه أجاب له في في الطريق شو جاني يو سيدي محمد الغالي إذني أو أن طريق أتامه وأمره يا أمر شيشي أن يقدم أربعة يباع ومتن إذن المقدما شي آه وكل واحد من أولئك الأربعة kowane ɗaya daga cikin wannan muƙaddamai su kuma ya amuru bi da ƙadimin arba'atin laifa illa shi ma an ba shi izinin zai iya ba wa wani izinin muƙaddamanci shi ma mutum hudu kawai wa kaza kana lahu qaida hayati shaykh radiyallahu amma wannan fatan lokacin shi janna da rai wa ba da wafati ban shi janna ya rudu aidan qabla an yantaqila lil haramain sharifain kafin shi Muhammad al-Ghali ya tafi a makka da madina abin wannan abin yake wannan izinin kafin yake wamma ba da hudulihi bil haramain sharifain amma bayan ya ji makka da madina dinnan wallazi yazharu min amalihi al-itlaq irin abubuwan da aka dinga gani Muhammad al-Ghali na yi wato ya samu izini mutlaqi wala shakka yake ba ku kwanto annahu hasala lahu al-iznu fihi tunda kuma da haka kuwa to ba ku kwanto izini ya samu ga sayyidi Muhammad al-Ghari imma min ba'd man laqiyahu fil bilad al-mashriqiyya imma ya samu izini ne daga wanda ya gama da su a cikin garuruwan gama sunan min al-muqaddimin daga muqaddamai wa imma min ghayrihim ko kuma ya samu izini ne daga wannan su da tariqil istifada min ruhaniyat al-anbiya alayhi salatu wasalam wato ta hanyar wato kwaranye-kwaranyen alkhairi daga ruhin daga ruhaniyar annabawa amince Allah ta wata gare su wa warkati da kuma magadansu su ne waliye kama hu ma'alumu kamar da yake wannan abin da yake sanane wa laysa man nasaba mithla hadhihi al-maziyati li hadha al-qadi bi mahnib wa la malum duk wanda ya dangana irin wannan daraja ta sayyidi Muhammad Gali to ba zai zama abin zargi ba ko abin zargi an ce ya samu ne to wannan ba wani abin zargi bane wa qad kana lahu fil jiddi wal ijtihadi fi da'ati rabbil ibadi ahwalun khariqatun lil ada a ibada da kokari ya abun Allah ubangijin talikai yana halaye wanda suka ce ta al'ada shine zai faɗa mana min zalika yana daga cikin halinsa ne wanda yake ta al'ada matufik lahu zata yawmin wataran an tabbatar wa annahu kana jalisan yana zaune qurba babu zaiti kusa da kofar gidansa min darihi bin kinafa zaitun a gidansa da yake min kinafa zaitun sunan gari ne yadhkuru awradahu yana karanta wurdansa mustagriqan mustaqbilan yana kallon gabar mustagriqan fi hudurihi ya istigra'i fi huduri na qurin da yake in saqaqat bunayatun lahu min a'la halqatid dari yana karanta wannan wurdi ya kalli gabar yana cikin huduri sai wata ƴarsa ta faɗo daga saman kwatashi saman gida walam yaltafi li zalika ko ya bai ba wala tagayyara jalsatuhu ko zama ma bai gyara ba wala shay'an min hali min hali min halati wani wani abu daga halin da bai canza ba alati kana alaiha wanda yake kai bal a yake baqiya ala ma kana alaihi ya ci gaba da abin da yake yi hatta kammala auradahu har sai ya gama wurinsa kaga yana istigrakinsa da kokarinsa a ibada وكان يرتل العبادة هنا هنا جيرنتا عبادة صلاة كانت أو غيرها صلى يكي يقول لي ترتيلا هنا كرنتا شأجري لم نسمع بمثله عن أحد مستقدم وني إذن سيدي محمد الزالي ليكي كرنتا ورزن تقويت يصلى بترتيلا فأخبرني أفكته وندنا أمن شرشي شكنا أمن تتبيبان الأباري أنه كان يسبه في الصدرة الواحدة خلفه نحو من 27 مرضا يتي إذن ينا صلى أبايا سيدي محمد الغالي أفجدا يكن كرن تتسبيه 27 يا كرن تتسبيه 27 يتوى وأخبرني آخر جدي اجتحاد كان وأخبرني آخر ونكما يبان الأباري أنه صلى الإشاء أربع ركعات يا يا صلى الإشاء ركعة هدو وذكر بعدها الورد اللازمة بأن يا كرنت يا صلى الإشاء كما يذو كرنت ورد صلى يما لا غير بابا بكرنت ونبا ونبا في نحو ساعتين أو أبيي كان صلى الإشاء ذكرنت ورد صلى أو أبيو من كثرة ترتيبه سبب اليوم wato yin sa a jere wasu gida da yi bil huduri da zalla da nutsewa da yake a cikin huduri da sa tsakanin sallar isha da wurdi sai ne fata awa biyu ba kai ba wasu ba ba ba ba ba ba wa kana yaron nabi sallallahu alaihi wa sallam sai ji ma mai gari ya zama yana ganin manzon Allah wa kaza da ta shaykh radiyallahu anhu yana ganin shi da zama ba da wafati bayan ya wafati فيسألهما إذا تنبي النبي شو الجاني أما أشكل عليه قبل ذلك شو مضى كحال اللي قبل كما أفرشي نظن في تنبيه كما ضفتنا ذلك وأخبر الثقات عنه أمنترت ثم بعد الأباري محمد الباري أنه أخبر عن نفسه رضي الله عنه في كرفه لمحمد الباري بعد الأباري الكنسة لأنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم سوى يابع النبي في المنام أبتي وقال له من ذا لا تنسي محمد الباري أنت ابن الحبيب كي دم مسوين وأخذت طريقة الحبيب مكاكا بطريقة مسوي وحدثني بعض الخواصة من أصحاب رضي الله عن أصحاب سيدنا رضي الله عنه وسكي بنتسوكما من الشريف الشيء لكسين أبو كشور جانسون بعد الأباري أنه حدثه شوى يا محمد سيد محمد الأباري يا بعد الأباري أنه رأى سيدنا الشيخ رضي الله عنه شوى يا بشور جان الله يدرجه بعد وفاته بان يا وفاته وقال له سيدي سيدي يا شغبانا إذا شوت جنبا إذا شاء مبرجي سرت عنا وتركتنا شكنا سيدي كاتبك مكابم أو كلاما من هذا قوة مغاري الدنيا إلونا فأجابه رضي الله عنه تشهد أن أمسى سيدي محمد الغاري بقوله دفعنا سيدي لم أجب عنكم أيضا بكما من ربنا ولم أترككم بمبكوا بمبكوا برمكوا أننا kuma babban kuwa وإنما هي نقلة من دار ترابية إلى دار نورانية آآ آه. بدا وأكي دفع جلانة ترابي زوا مجلانة حقي أم بدا نيدا جانان دنيا زوا تهما ونعم نان كان لكم بقوة وحدثني, وحدثني بعض خاصة من ملازميه wasu daga cikin keɓantattu wanda suke kullum suna tare da sai ibn Muhammad al-Ghali annahu kana akhadha khalwatan wataran ya dauki ya yana wata halwa yahtali biha fi waqtin makhsus wanda yake kebewa dan wani zikiri ke wanda ce ne zikirin makhsus da wani zikiri da yake yi na musamman fa kana ya'muruhu to shi sai Imam Ghazali na umartar wannan in akhadahu al-halu idan hali ya kama shi an yi kibu babil halwat to ya zo ya tsaya kofar da yake dakin da yake yin halwa ila waqti farajihi min adh-dhikr har ya tsaya bakin kofar har sai ya gama zikirin qala idan ibad labari sai ce fa kuntu idza faraga min adh-dhikr sai sayyidi muhammad al-ghali dan idan ya gama zikirin da ani sai kirawo ni da manna bakin kofa fa fa adkhulu alayhi sai shiga wurinsa fa ajiduhu sai samu sayyidi muhammad al-ghali ka annahu kana fi hamamin shadid al-har kai ka ce ya shiga wani wani kara ne ko toilet ne tsananin zafi حتى إذا كلمته في ذلك مرة كي وتر ما سيدت كي إني كلمته نسي آه سيدي ميكي بأرواني نظر سين غنغ سين غنغ كي حتى قمي كما كاشي كوري نزابي فتبسم سيدي محمد عليه سيدي ومسر سيدي مسر مرمشي وقال لي سيدي لني ضع أصبعك dora hannunka hahuna a nan wa shara ila zahir kafihi ya masa nuni kafin hannunka ya miƙa hannunka ya ce dora hannunka a nan ka je kala mai ba da labarin yake shi wanda yake tsaye bakin kofar kowa ma'atu asbuhi sai na sa na dora yatsana tsakanin wa ba'atu ala jamratin sarari kamar na dora akan garwashi farfa'atuha bi furatin nan da nan sai na dauki yala وقد أثر ذلك فيها wannan zafin da nabi yayi na ji shi yayi min tasiri yayi min alama a jikin yana kama tu aktharu jamratu ta haqiqiyan kamar da ka san dai garwashi in ka dora hannunka akai zaka ji ya maka ya nuna eh lalle ka zaka ji ka kone wa misal hada ita ta irin wannan abu la garabata fi ba wani bakon abu a cikin min as-salikin daga masu gaskiya sai ma yazkuruna bil abin da suke faɗa bil idrin khasi da izini wanda yake mantacce ومنهم daga cikin bayan Allah akwai man kana yahtar lisanuhu wanda harshen sai ke kone ya idza zakara ismal jalalati idan ya faɗa ambata sunan Allah sai harshen sai kone ومنهم daga cikin bayan Allah akwai man kana yajidu ghayra zalika wanda wanda kuma baya samu haka min al-asr baya samu irin wannan alama cewa harshen ya kone kamar ka sha shayi ka ji shayi ya kone maka harshen haka ma zakarahu shehu muhyiddin radiyallahu anhu kamar inda shehu muhiddini Allah ya yarda da shi ya ce ya ba da labari kan go saboda ka shehu kita a ko dawaitu lisaji fitna rike ana'a wa kulluhum bil jazbi na labana'a sai ba ce ya nade mana duk wata wahalce wahalce a cikin tafiya wani wani sirrin da ake da yaro dan karami zai ga ada wani sai ya je sai ya je Madina ya fuskanci kabarin annabi sannan zai karanta duk abin da ya kafa annabi ya kare ne amma saboda shi ya nade mana wa'annan abubuwa sai karamin yaro ya karanta ya kwana lafiya kuma abin da ya same shi wa yuzkar an ba'd salaha isa dal mafata an ba da labari ga wasu daga mutanen kirki na mutanen sadal masa alquraba al ahdi wanda suke kusa zamanin suna kusa da shi sai da Muhammad Gari suka ce annahu kana yuksiru min as-salati ala an-nabi sallallahu alaihi wasallam ina yawaita salatin annabi فكان يجد لفمه وشفتيه حلاوة محسوسة كي أحرشا سينا جن ونزاكي ذاكي نيوان صلاة النبي عليه كما كشادا من تسان كما ذاك جوا كنت أنا ذاكي ذاكي to in yi salatu eh yana yawaita salatu a mai sai bakin sa na zaki zakin salatu wa hada yake wannan abu da aka faɗa kana salatin annabi ka ji bakin ka na zaki zaki la yunkiruhu ba mai musu wannan illa da'iful i'tiqad sai wanda yake mai raunin nan intikari sai asrar al-wilayat a cikin asarci asarcen walitaka wa asar al-azkari da kuma wato asarai na na abinda aka samu na zikirai wallahu a'lam Allah shine mafi sani wa amma sayyid al-mufaddal sayyid al-mufaddal din da ya faɗa والظاهر يجي أنه أراد به السيد المفضل الثقات الفارسي في كنبه وكان من أفراد أصحاب الشيخ رضي الله عنه لكن يقوم sabon shirkin Allah ya zai shi kwamsu hina amma sai aka jarabce shi fi qadiyatin a wata qadiyya ma'rufatin sananniya fa zahara min mukhalafatin li shaykh radiyallahu anhu sai wata sai gashi ya saba shi jani wannan imtihani ne fa akhbara radiyallahu anhu sai shi jani ya bada labari na nashi as-sattat dinna yace rafa anhu al-idna shi jani ya bada labari da wannan wannan abin da ya saba shi jani shi jani ya dauke masa izini wala ma sabara ila al-mashriq da ya tafi gabar وآل أمره في سفره لما رمس يقوم بيان أكسوم ينتهي إليه بعد حجه بيان يأيك مجي إلى أن استوطن بأقسنا يضو حريضون أو أنن قريب فلم يذكر الإخوان ذات يوم يمقوى بس جب بسني با إلا وقد أخبر سيدنا رض... سيدنا أخبر سيدنا رضي الله عنه أنه أنه جدد له الإذن سيكما وتنسي سيد جنسك لي إنه ya yi masa tajiri izinin da ya mai bayan mukhalafar da ya yi amma kan ɗauke na izinin sai kuma wata nan suka ji shi ya ce ya mai tajiri izinin sa bin ijazat al'amma wal izin al-mutlaq ya mai tajiri da ijaza amma da kuma izini mutlaqi wa qawluhu to shine Muhammad Saqaf wa qawluhu da kuma yace wa gawsu asrina wato gawsun zamanin mu zuwa karshe a rarabi abin da yake nufi al-arif al-kabiru masalan Allah nan babba kudubu awanihi kudubun lokacinsa wa hamilu ra'ayat tarbiyyah wanda yake dauke da tutar tarbiyya da tarbiya bi hadhihi tariqat al-ahmadiyya a wannan ɗariƙa ta ahmad ta fi shau jari fi zamani a zamanin sawane ne abul hasan alkunya fakenan sayyidina alhaji ali bin alhaji isa a tamasi ne nisbatun wa tamasi ne nisbati ila tamasina sunan garin kenan min ardul jarida wa shuhratuhu shi sai da al-harazi shahara sakafiyatun ta wadatar masa an yi bayani ba كان رضي الله عنه شيئا سيدي علي تماثلي هذا من خاصة الخاصة من أصحاب سيدنا رضي الله عنه yana daga cikin keɓantaccen keɓantaccen keɓantattun shawar jani a cikin keɓantattun ma to shi yana daga cikin keɓantattu wani man shaidar ruwa shi na radar lawa na zafi akbar fi haya ce cikin shawar jani na da rai ya yi masa shaida cewa yana da fatahi babba ya samu fatahi babba hata an dauka na idan kadima alaihi za'irin har idan sai da ali tabasin ya zo ne shawar jani daga kakaniko daga cangarinsu بفاز يدو فاز يقدمه للإمامة بالزاوية شو الجنة سنتوات وأشجع من صلى مع كسرة من بها إذا فترد يوم وليا للسيفاز من أكابر العلماء والفضلاء من يمن يما الذي من سنتا ما سيدي عليها كما سيدي يدو تشير جاني كبير قبائل من صلى وقد ابتدك له يوما أنت بدأت وترم في الصلاة أصلى shay'un mimman yahillu biha wato an yi wani abu wanda ya dan eh aka samu dan wato kamar sallar an yi kamar kokonto kokonto ko wani abu da haka a cikin sallar din fa zikira fa zikira zalika da shi radiyallahu anhu aka ba shi dan labari sai dai ali tamasin yayi sallah amma a sallar nan ba ga abin da ya faru ga abin da ya faru ga abin da yayi ga abin da yayi ko ko sallar ta yi wato ana ganin ana kokontawa waka an na zakira zalika kamar wanda yake ba a shi wajen wani labari ya tafi muhu ya tambaye shi wajen ne wannan abu da sai da aliyu alai tamati ne haka ya haka haka din ne kuwa hal yu'sir zalika khalalan fi sihhatiha to wannan abu da yayi zai yana da tasiri ga abin da ya faru a sallah din an yi na gyaran sallah din ko abin ko ya yiwu yana da ya shi wajen fa arada shehur an jawabi sai shi wajen ne kawo da kai bai ba shi amsa ba ya kamar bai ji ba ma'ana على وفق ما أراد وكأن ذلك عن جوابه على وفق ما أراد bisa ga abin da shi ne wannan ba tambaya yake ne sai shi da kuma ma bai samu da jawabawa wa qala zalika wa qala sai shi da ne faɗa da karshe dai ha rajulun maftuhun alaihi shi sai dai alaihi tamasini mutum ne wanda Allah ya masa fatihi wa salatu khalfal maftuhi alaihi maqbulatun in kai sallah a bayan wanda yake mafatuhi ne sallah nan ta karbu kare na lura da wannan wai abin da aka yi da abin da aka yi kare kare na lura da wannan wana shi ga ya ba shi halata yake aka ga wannan labari ai ya ishe ka shaida min shaykh radallahu anhu da shi da jani li hada sayyid ga wannan shugaba wannan shaida da shi da jani masa kaisa wata nuyi hamsa ya safakatarwa bi kadrihi da darajarsa kamar majzubi wannan kenan alaji mai gemu an tare ne biyan wadaran ya zo ya bi shehu sallah shikenan sallah samu ya ko raka a biyu ne ko uku ne ko nawa ya samu shehu na cewa assalamu alaikum shi ma sai ce assalamu alaikum shikenan wani sai wai sai saura raka a ɗaya baka cika ba ba ka da hankali ni da ne sallah da shehu to na tashin cewa Allah ne ne zan faɗa Allah ni da ne sallah tare da shehu na bi sallah na bi shehu sallah ka ce wai sallah ta tashin su ko ne wannan tashin sai da Allah ne ka gani ko to kamar irin wannan ne shi ma ya faru ga Ali Tamazini an wani abu a sallah shi wani na ganin wai abin da Ali Tamazini yayi shin ko haka ya gyara sallah ko kuma gyara sallah sai ya ne banza da shi da karshe shi ne ya ga masa wannan wa da zani al-sharif al-ajall al-muqaddim al-baraka al-mubajjal sharif nan babba muqaddim nan al-baraka mai girma khadimu sayyidina radiyallahu anhu hadimin shugaban Allah ya dade shi hadimin shugaban السيد الطيب بن محمد السفياني شيري هذا من شهر الجن أنه في المدة التي والله سيدنا رضي الله عنه النيابة في الإنفاق لوق الشندة شهر الجاني يوكل تاشي ظهر جدا أبن ليش أبن شين كان جدا شيوان هذا ما أفتاشي على داره رجلا وقضاء حوائجه يساشي بقاتل جدا شيني يقرأ بقاتل متانا جدا سأل الشيخ رضي الله عنه ذات يوم an ba da ima'ihi sai wata ran shehu tijjani tambaye shi yace yaya bayin nan nawa wa kanat maridatan wannan bai wata ka fata zama ba ta lafiya wa qala lahu sai wannan mutum ne hadin shehu tijjani abu muhammad sufyani sai ce da shi jani hal shi jani ce da shi hal ishtari da haddawa ka ciyo mata magani ko nan ko yanga ta da mata lafiya qala sai ce fa qultu lahu sai na ce da shi jani ya sayyidi ya shugabana qad ishtarina la iddatan min al adwiya na ciyo mata magani iri iri ولم يظهر لها اثر اما هي يظلم علامر maganin nan ya yi aiki ba wala allal aufaqalaha sai yake ba shi wannan labarin ina ganin abin da ya fi dacewa da ita wannan kowar kitabati ani ar-ruqiyya abin da nake gani a samu ne da an mata rubutu to da ya bi ala sai sai mai bada labari yake fa qala li radiyallahu anhu sai shi gani ce da shi wa man yaktubu laha to waye zai asa ya mata rubutun kuma qala radiyallahu anhu sai shi gani ce ما رأيت من هو أحد لذلك إلا سيدي الحاج علي تماسني دا دي علي تماسني نانا دا شي نغيا تنشنشي متى ونربوتو لو كان حاضر عند ينان قال شي سيد طيب محمد السفياني مباد الأبار سيدي فقلت له جنة الشهود الجاني وأنا أريد أن تأذن لي في ذلك يا سيدي سيدي الناس من إذن إنهم متربوتون كل من أذ... كل من أذنت له وهو سيدي انا جعلي اي duk wanda kai masa izini yayi rubutu ne ai yana maka masa izini a cikin mari kala sai ibn bada labarin sai ce falan ya kabar min zalika shi jani ne da ba waja ala radiyallahu anhu yaqulu kai shi jani ma sai ci gaba da cewa wa aina mislu sayyidi alhaji ali kai na kace wa kace gani ya kamar za a samu kamar sayyidi ali kamar gani ko karraraha ko karraraha ya dinga mai ta kai ina kai kana ganin za a samu irin ali kamar gani kai a ganin ka kana ganin za a samu irin ɗaya kamar ta abin a gani ko munkiran alayya yana in ji ma mai ba da labarin shi ne halin shi da na mutum wannan magana na faɗa kai kana ganin za a samu wannan da ya kai kai ne ma kultu munkira alayya ma kultu yana mutum wannan magana na faɗa da ce ai duk wanda kai wa ilimi ai shi ma shi ne hatta wa dittu kai mai ba da labarin ta kai har sai da na zo ma anni ma zakartu lahu zalika ina ma ban ga shi da wannan magana ba وكفى وهذا من شهادة الشيخ رضي الله عنه wannan shi ma ya isa shaida shi da daga sayyidi ali samasini bil khair wal baraka da al khair wal baraka wannan al mutawatiri ya daga labarin da yake runtu ba su tsaye ba su bi ba an hada sayyid ga wannan shugaba shi ne sayyidi ali samasini sahibu tarjama radiyallahu anhu wato ne wannan wanda ake tarjama akan sa dinnan annahu kana kana bada istiqani shaykh radiyallahu anhu madinatu fas bayan Shuddan ya koma da zama a Fas ya zauna ya dauke shi nan ne gari ya ci ila ziyaratihi in zai zo ziyarar Shuddan yakan zo ne bi tariqil khatwa sai ta ta gaba ɗaya tab sai ni ke ta gaba sai ga shi a Fas hatta zajarahu radiyallahu anhu sai Shuddan ya masa tsawa ya kar tsari wani hahu anu ya ana shi wa qala lahu Shuddan ya ce shi in kunta turidu muhasalatin kana so ka zo wurina lillahi dan Allah fala ta ti to karka zo illa ka hayati amatin nan sai kamar da kowa yake zuwa bina alaini ka tako da takalman ka biyu wa ukazatin ka rike sanda ma'rufqatin ka to tare da waza ta zuku da ni amma ya zuqunahu ka dandana duk abin da kuma suke dandana sai da rike hanya min al'abashi ka ji kishi ruwa kamar da suke ji wal iyai ka ji gajiya kamar da suke jin gajiya wal hawfi ka ji tsoro kamar da suke jin tsoro wa gairu zalika da wannan wannan وحدثني بعض الخافة من أصحاب سيدنا الشيخ رضي الله عنه wani daga cikin keɓantattun abokan shaidan Allah ya tada shi ya bani labari in ji mai shari anna sayyidana shaykh radiyallahu anhu shugaban mu shaidan Allah ya tada shi sallal asara ya yi sallal asar za ta yi wata rana bi ba da dari a kofar gidansa wa sallama ahu jama'atun nahwa samaniyatan min ashabi ya yi sallan ne tare da wasu daga cikin sahabbansa kamar mutum takwas wa hina التفت من صلاته دعك إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأقبل بوجهه على من صلى معه يقل عند سكي صلى الله عليه وسلم لم يشعروا سنظر أنهم بستني با أن سقط بينهم أرجون تمرين كيون سنكي ونجنقل ندبين كرسي وعطوك بنسي فنزل إلى الحاضرون ونسكي تعرف شهود جانب قوة سينا قلوا أنهم دبين لهم وعطوك ولم يعرفوا من أين سقط عليهم فاستمت إلى ولن دبين يهدوا وتحيرت أقولهم عن في تاجي فلما رأى الشيخ رضي الله عنه ذلك من حالهم فشوف جانب إلى حال المسكة لبيه قال لهم سيترس هذا وأن فعل ذلك الرجل متمنى wa kafahu sai ya subanta shi bil bahaluli sababban nan ne yayi wannan aikin aikin sababban nan ne aw na hau zalika ko kuma ya faɗi wata magana wadda take makamancin wannan sun sammahu lahu sai ta aikin aliyu tamasini ne sababban nan ne yayi wannan aiki aliyu tamasini kaga wato abugar da su kenan wa zakara ya bada labari annahu ijtama bi shaykh radiyallahu anhu za hadu da shaykh jari ba da zalika bayan wannan bayan yayi wannan abin da yake shi da yake aikin taba bannan ne fa zakar lahu zalika sai ba shi da jan labari sai sai di lokaci kaza lokaci kaza ne na ga muna gona muna aiki da ni da da ma'aikata na sai na ga wannan dabino mai kyau da ce kai wannan ba wanda ya kamata ya ci dabino sai shi da shi ne sai na je hoshin sai tuma wannan shi sai di shine sai ya hado wurin ku yake ba shi da jan labari وقال له سيشوف جانجر ما حملك عليه نفق هكا وقال سيت يا سيدي يا زغبانا اذرني كين عذري فإني كنت في ذلك الوقت الوقت إن نم إن في في هائد في هائد لي إن وتقولان يا ون الوقت والخدام يجنون الثمرة ثمرة واتو باي ma'aikatana suna ɗebo dabino fara'aitu zalikal urjun sai naga wannan dunkule na dabino فاعجبني سيبان ماماكي يبرجني فتمنيت علينا سيني بورن أن يسر إلى ذلك الخاي وأن يا كما تأتي زي جنانك على حالتي يد نجن شكل يا كما تأتي شور جانك كتي فأمر في ذلك أبن ليس أنا يتنا أن رميت به شن نجوهن وقلت له لك دبيل سر حتى تنزل بين يدي سيدي تبي كذلك وعلى كمان جبانا شور جانك فبدره الشيخ رضي الله عنه فإنه مضت آوات بخرق عليه ونهاه يهانا شيء أم مثل ذلك غير ولا وبعد وفاة الشيخ رضي الله عنه باشر كان وفاته ظهرت عليه آثار الفتح الكبير وعدو ألامون فتح ببا يا بين غريش وتسدى للتربية في الطريق يكفو يعني التربية تنمتنع والنظريقة وظهرت عليه فضيانه وجداني لا يوجد مثله kwarayye-kwarayye na wajadu ya bayyana ga hannunsa wanda ba a samu wani irinsa ba ba a samun irin sai illa fi kummalil mashayin fi a cikin kamilan jehunai fasaran nasu ya atunahu mutane sun zama suna wajen zuwa wajen sai halitta masu ne sun sa'ir lamfari daga yankuna daban-daban lil akhadhi anhu dan saka wurin rika a wurinsa wa tabarruki bihi dan su nemi albarkarsa fa akhbara ni thiqatun wani amintacce ya ba da labari dama ne fate eh okay ne fate dama فأخبرني ثقة وأمن تتيا بان الأبار أنه كان أتاه في زاويته زائرا يتقض وجن سيدي علي تماسني أضاويتنا من زيارة فاتفق في أغلاتي أن اجتمع عنده في مدة إقامته لديه نحو 200 رجل أقداتي ياتد وجن متن تريبيو سنز وجن زيارة كلهم دم متن تريبيو أن يطلبون التقديم سنزوني سنعز نيمان إذن تقديمي آه مقدمتي أي الإذن منه كان من إذن إلى بشهود جان رضي الله عنه الله يتلجي في هداية الوردي أبعد الوردي كلهم وكل وكلهم هو إذا متقريبهم با من الآفاق البعيدة سنظرين لقورة لما سنيسا وما وما وما وصبته به من التربية إذن أبدا نسبا تاشي جمالا ندب تربية وصفه به غير واحد ونما با مثل طيبة ثم سيدي عليه تماثيل ونم واتسبا من من أهل المسائل لكما أبو تابسيرا وذكر لي بعض الأفاضل وسلكت أمتي في تزمان الأباري من أصحابنا لقد تنسى أنه كان حين حج لو جل عليه تمام في إياك حج اجتمع بعض المقدمين يحرز اسم مقدمين من قبل الشيخ رضي الله عنه لقول شيخ الجاني فأذن له في دائم الوردي يمسح إذني يباس وردي قال لي من بعد الأباري تلني فلما رجعت لنقوم اجتزت بسيدي الحاج علي سيمك نوتي أولا سيدي الحاج علي التماسيني بين صاحب الترجمة أكانوا يعني يعني من صاحب الترجمة لكن مغنى أكبر فطلبت من إذنا سنين من إذني أولا في بعض الأذكار أو ذكري فقال لي سيدي وهل عندك إذن شن كان إذن في تلقين الأوراد أبار ورغي لمن طلبها منك غوندين ما قال سيدي فلم أحتدي سيدة ما بنغاني لما هو الصواب قابل لك إلا شعبا فقلت له سنجد شيء عندي إيه إن هذا شيء قد أذن لي في ذلك المقدم سيد فلان مقدم النوار شيء من إذني قال ببدل بارك فقال لي sai sai dai Ali Tamafi ne ce huwa murabbin shi wanda ya baka yana da shayi ne mai tarbiya ya tafi mini kamar yana tambaya ta wa qarraraha murabbin huwa murabbin falam adri ban san ma ujibu abinda zan amsa ha Ali Tamafi ne ba ولم يتفطن هذا الانسان وان mutum bai gane ila annahu yushuru lahu yana shi sai dai Ali Tamafi ne masa nuni ila annahu min ahli tarbiyati shi yana daga cikin abota tarbiya hatta fara kawai da shi ba kaga ya je aikin haji akan hanya ko ma ta aikin haji sai ya fita wajen sai dai Ali Tamasin sai biyu wajen sai dai Ali Tamasin sai sai dai Ali Tamasin ya tambasa yana yana tambayar sa shin kana da izini ne muqaddami ne kana da izini ne wurin ba da tsarika sai ce eh ina da izini waye maka izini ce wa ne ya min izini shi wannan wanda ya maka izini yana da izinin tarbiyya sai ce eh to shi abinda sai dai Ali Tamasin ke nufi kana da izinin mukaddamanci ya nuna kamar ba ya da shi an baka eh wanda ya baka ka nuna kawai babu a baka kawai shi yayi maka to sai ya zama shi ne fahimci abinda sai dai Ali Harazi ne yake nufi ba sai ya rabu da shi haka hatta faraka wa ya rabu da shi wa akhbaruhu labaran da sai dai Ali tabafi ne kasiratun suna da yawa wa karamatu karamun sa awdahu sune mafi bayyana min shamsu zahiri daga rana wanda take fitowa da rana a tsakiyar rana وفي هذا القدر أولا قرقدوا كفاية أقوى ولا تروى مما تبركنا به لقابلنا مكرمة البركة لشيء في هذا التقعيد أولا البطولة مقعيد من أخبار هؤلاء السارات جل الله بارهم وإن من شواغبني الذي تعرض الناظم وعندما لا يبدلوا لذكرهم قعمة فأولا أنا على طريق التمثيل بسرعهم المساري وإن كانوا قول ذكر وإنما قعمة سئلنا قول هيكلي زمزمة بالنسبة لي dangane da liman lam yuzkaru abinda ba ambata ba game da su aqallul qalili shine mafi kankanin kankani ga abinda aka faɗa to alhamdulillah fatiha salatul fatih fatiha salatul fatih
alhamdulillah